الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na fiƙihu a cikin mazhabin al'imamu malik imamu darul hijira allah ta'ala ya ji kansa da rahama a cikin littafinmu mai albarka littafin irshadu salik ila ashrafil masalik na shekul imam shahabuddin abdulrahman ibn muhammad ibn askarin al-baghdadi allah ta'ala ya ji kansa da rahama a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji subhanahu wa ta'ala mun gama bayani kan abin da ya shafi wato kafa sutura ga mai sallah a yau insha Allahu ta'ala za mu tattauna akan abin da ya shafi mutumin da baya da iko akan yayi sallah a tsaye na'am bismillahir rahmanir rahim faslun wal ajizu an qiyam mu'tamidan yusalli jalisan mustaqbilan fa in lam yastadi istadnada istadnada istanada استند إلى طاهر فإن عجز فعلى يمينه فإن عجز فعلى يساره to shikenan faslun rabewa baina ma mada wa ma ya'ti insha Allah subhanahu wa ta'ala cikin bayani dangane da wato masallacin da ba zai iya yin sallah a tsaye ba to idan zai iya yin sallah a tsaye tare da ya jingina da wani abu sai ya yi sallar a tsaye tare da ya jingina da wani abu to shine malam ya ce wal ajiz anil qiyam masallaci wanda ya gajiya ga barin yin sallah a tsaye istiqlalan yayi ta a tsaye ba tare da ya jingina da komai ba to yusalli qiyaman mu'tamidan to sai yayi sallar a tsaye halin kasancewar shi yana mai dogara ga wani abu to idan ya zamanto kuma a jazza anil qiyami mu'tamidan ya gajiya daga yin sallar a tsaye tare da ya jingina da wani abu to yusalli jalisan istiqlalan mustaqbilan to sai yayi sallah a zaune sai yayi ta a zaune ba tare da ya jingina da komai ba amma kuma yana mai fuskantar alƙibla idan ya zamanto mutum lafiyan shi kalau zai iya yin sallah a tsaye ba tare da ya jingina da komai ba idan ya yi sallah a tsaye tare da ya jingina da wani abu to baya da sallah kamar yadda muka tattauna akan wannan matsala din cikin littafinmu na akhbari idan ya zamanto mutum ba zai iya yin sallah a tsaye ba ba tare da ya jingina da komai ba amma idan ya jingina da wani abu zai iya yin wannan sallah ɗin a tsaye idan ya yi ta a zaune ba ya da sallah kamar yadda muka tattauna a cikin littafin akhbari to idan ya zamanto ba zai iya yin ta ba a tsaye ka cokam ba zai iya yi ba ba tare da ya jingina da komai ba ba zai iya yi ba tare da ya jingina da wani abu to shi kenan sai ya sallar a zaune idan ya sallar a zaune sai ya zamanto farko ya salli jalisan istiqlalan sai ya sallar a zaune ba tare da ya jingina da komai ba mustaqbilan sannan kuma yana mai fuskantar alƙibla sai ya zamanto ya zauna imma ya zamanto ya yi zaman ɗare wanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya manyanta idan zai yi sallah ta nafila cikin dare yana yi ne a zaune to yana yi da zaman dare irin zama wanda ake na tilawa irin wannan zaman shi ne ake ce da shi a tarabbo zaman dare to sai wannan zaman waɗansu daga cikin malamai ku suka ce zaman da zai yi shi ne zai yi irin zaman da ake na tahiya irin zaman tahiya irin wannan zaman zai yi duka sallar shi to sai ya sallar a zaune idan ba zai iya yi a zaune ba shi ne ce fa'in lam yastati istanada ila ɗahirin to idan ba ya da iko akan ya yi sallar a zaune ba tare da ya jingina da komai ba to istanada to sai ya jinginu ila ɗahirin zuwa ga wani abu wanda yake tsarkakakke shi kenan sai ya jinginu imma da bangon katanga imma da wani abu wanda yake tsarkakakke imma ya zamanto ya jinginu da ginshiki daga cikin ginshikai na cikin masallaci ya jinginu dai zuwa ga wani abu wanda yake tsarkakakke to sai ya yi sallar a haka na a zaune ba zai ciri ba zuwa ga hali na gaba sai in ya zamanto ba ya da iko akan yin sallar a zaune ko da ya jingina da wani abu to fa in ajaza idan ya zamanto ya gajiya ba zai iya yin sallar a zaune ba ko da ya jingina da wani abu ya zamanto zaman ne ya cirata ba zai iya bai to yanzu fa ala ya bi sai ya yi sallar a ɓangaren jikinsa na dama ɓangaren jikin shi na dama irin yadda ake kwantar da mamaci to irin wannan kwancin za a mai fa'ala ya minihi mustaqbilan bi waje da ƙibla kenan sai ya zamanto an kwantar da shi ɓangaren dama kan shi a gusum ƙafafuwan shi a yamma a arewa sai ya zamanto kuma yana mai fuskantar alƙibla da huskar shi sai a kwantar da shi wannan ɓangaren sai ya yi sallan nan an gane da kyau yau waratu haka zai yi fa ina ajaza fa ala ya sari to idan ya zamanto ya gajiya ba zai iya bayi bangaren shi na dama bangaren jikin nashi na dama yana da kwai matsala ba zai iya yin sallar ba idan a kwantar da shi bangaren jikin da bangaren jikin shi na dama to fa ala ya sari sai a kwantar da shi bangaren shi na hagu to amma waɗansu daga cikin malamai suna gabatar da bangaren wato suna gabatar da bangaren baya a kwantar da shi akan bayan shi kafin a kwantar da shi a bangaren hagun dinsa wannan kamar da ibnu jazi al-garnati cikin littafin alkawaninul fiqhiyya nashi wato ya kaddamar da abin da ya shafi bangaren baya akan bangaren jiki na hagu an gane da kyau فإن أجز إذن يا جزيا أجز فمستلقيا يأتي بما يمكنه ويونئ بما يعجزه عنه بما يعجز بما يعجز عنه ويخفض السجود عن الركوع ولا تسقط عنه وهو يعقل فإن عجز عن جميع الحركات فقيل يقصد بقلبه وقيل تسقط عن- تسقط عنه to shi kenan ya ce to fa'in ajaza idan ya zamanto ya gajiya ba zai iya yin sallah ɗin ba a ɓangaren shi na dama ba zai iya bayya ɓangaren shi na dama ba zai iya bayya ɓangaren shi na hagu to fa mustalƙiyar to sai ya yi sallah reren reren zai yi irin mutumin da ya ci abinci ya gama cikin shi ya ƙoshi idan zai kwanta ta yadda in ya kwanta a kowane ɓangare zai ji ya ji wahala ko sai ya yi reran to sallar zai zamanto an kwantar da shi bayan shi a ƙasa kan shi a ɓangaren yamma ƙafafuwan shi a gabas haka za a yi to wannan shine mataki na biyu kenan wanda muka faɗa kamar yadda ɗazu na ce ibnu juzi waɗansu daga cikin malaman malikiya yawanci suna gabatar da ɓangaren baya akan ɓangaren da hagu an gane da yau to wannan babi asalin shi kamar yadda ayoyi na alkur'ani da hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama suka tabbatar shine bangaren abin da ya shafi addini na musulunci addini ne wanda yake cike da sauki addini ne wanda babu tsanani a cikinsa ubangiji subhanahu wata'ala ya ce la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ubangiji ta'ala baya dora wa rai wata doka daga cikin dokoki face dai gwalgwadon karfin ita wannan rai ɗin wato kowa daga cikin bayan allah zai kiyaye dokoki na allah ne gwargwadon yadda ya sami iko a kai fattakullaha mastata'atum wasu ma'uwa a sannan kuma allah ta'ala ya ce wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj Ubangiji ta'ala bai sanya kunci a gare ku ba cikin abin da ya shafi lamarin addini na musulunci. Addini na musulunci a kullum Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana nufin yanayi na sauƙi ne da ku baya nufin yanayi na tsanani da ku wannan shine abin da ubangiji tabaraka wa ta'ala yake nufi yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr sannan kuma ga hadisi na Imran ibn Hussein wanda yana cikin sahihul Bukhari Imran ibn Hussein yace kana tibi bawasir fasalatu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama anis salati فقال صل قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب wato imran ya ce na kasance allah tabaraka wa ta'ala ya jarrabe ni da rashin lafiya ta basir yana fama da rashin lafiya ta basir sai na tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama dangane da yin sallah dangane da sallah ƙaƙa hukunci na yake sai ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce da ni salli ƙa'iman ka yi salla a tsaye idan kana da iko ka yi ta a tsaye da halayenta guda biyu in ba ka yi ta ba tare da kajin gina da komai ba in ba ka yi ta tare da kajin gina da wani abu to ka yi salla a tsaye idan ba ka da iko akan yin salla a tsaye to sai ka yi ta a zaune idan aka rasa waɗannan halayen guda biyu dukkaninsu ba za ka iya ba to sai ka yi sallar a zaune idan za ka yi ta a zaune shi kenan sai ka yi ba tare da kajin gina da komai ba idan ba za ka iya yi ba ba tare da kajin gina da komai ba sai ka yi ta tare da kajin gina da wani abu to kuma fa'in lamtas da tsefa ala jambin to idan ba ka da iko akan da za ka yi sallah a zaune shi kenan sai ka yi ta akan haƙarƙarinka in ma ka yi akan haƙarƙari na dama ko akan bayanka to amma daga wannan hadisi ne malamai suka fitar da cewa za ka gabatar da bangaren dama akan hagun saboda hadisin na na aisha radiyallahu anha wanda yake cikin bukhari da muslim kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa buhurihi wa fi sha'anihi kullihi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance farawa da dama tana burge shi cikin abin da ya shafi saka takalmin shi idan zai sa takalmi yana fara sawa kafar dama kafin ya sa kafar hagu sannan kuma hakana abin da ya shafi wato cajewa kansa yana cajewa bangaren kanshi na dama kafin bangaren kanshi na hagu sannan kuma wajen abin da ya shafi tsarkinsa yana wankewa gabar dama kafin ya wanke gabar hagu to da wannan wannan hadisin ne malamai suka yi istinbadi akan cewa idan mutum ba zai iya yin sallah a zaune ba sai dai ya yi ta akan haƙarƙarinsa to ana so ya gabatar da ɓangaren dama akan ɓangaren hagu saboda ɓangaren dama ita ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kasance yana fifitawa a ɓangaren abin da ya shafi ayyuka na ibada to da haka da ya ce fa'illam ta fa ala jambin idan ba ka da iko sai ka yi ta akan haƙarƙarinka to ana gabatar da ɓangaren dama akan ɓangaren hagu mun gane da kyau ya ce to fa'ina a jaza idan ya zamanto mai sallah ya gajiya ga barin yin sallah ɗin a zaune fa mustalƙiyan sai ya yi sallar reran ya atibi ma yumkinuhu to yana zauwa da abin da zai iya zauwa da shi shi kenan yanzu abin da zai iya zauwa da shi na karatun fatiha da karatun sura da sauransu abin da ya shafi al'akwal maganganu shi kenan sai ya zo da abin da yake da damar da zai zo da shi duk abin da ya zamanto zai iya zauwa da shi na maganganu ne to sai ya zo da shi wa yumi'u bima ya ajizu anhu sannan kuma duk abin da ya zamanto ya gajiya ga barin zauwa da shi to sai ya ishara sai ya yi nuni kawai da shi yamma ya nuni da zuciyar shi cewa gashi ya tafi yayin ruku'u bayan ya gama karatun fatiha da karatun sura ya tafi yayin ruku'u a cikin ruku'u shikenan sai ya yi addu'o'i azkar wanda ake na cikin ruku'u shikenan hallo sai ya ce sami Allahu liman hamida Allahumma rabbana wa lakal hamd sai ya tafi yayin sujada ce Allahu akbar aji yana karatun sujada azkar wanda ake yi a cikin sujada ya dinga yin su shi dai ya zamanto duk abubuwan da zai iya zauwa da su to sai ya zo da su abinda ba zai iya zauwa da shi ba kuma sai ya ima'i sai ya nuni wa ya fi sujuda anir ruku'i amma ya zamanto sujada ta fi ƙasa daga ruku'u idan ya zamanto sallar a zaune ne zai yi ta to ya zamanto sujada shi ta fi ƙasa sama da ruku'unsa saboda waɗannan kowanne daga cikinsu alamomi za su nuna idan zai yi ruku'u zai ɗan yi ƙasa-ƙasa kaɗan idan zai yi sujada sai ya zamanto ƙasan ya fi ƙasan yin ruku'u yawa sai ya zamanto ya yi ƙasa sosai ya dannu ƙasa sosai to haka dai wa ya sujuda wato yana yin ƙasa wajen abin da ya shafi sujada anin ruku'i dangane da ruku'u shi ma ruku'u ɗin zai yi ƙasa amma ɓangaren sujada sai ya fi ƙasa sama da ɓangaren ruku'u wala tasqutu anhu wa huwa ya'qilu sallah ba ta faduwa daga kan musulmi matukar da yana cikin hayyacinsa matukar musulmi yana da hankali ya san wannan ne ya zo gaida shi ya san wancan ce ta zo gaida shi ya san waɗannan ne suka shigo wajen shi to sallah ba ta faduwa daga kan shi matukar da yana da hankali yana cikin hayyacinsa shi kenan zai zo da yanayin sallah ne gwalgwadon yadda ya sami iko a kai saboda kowa daga cikin bayin Allah kudurarsa ta sha bambam daga soban shi to sai ya zo da gwargwadon yadda yake da iko akan wannan sallah din fa in ajaza an jami'il harakat to idan ya zamanto yanzu masallaci ya gajiya daga dukkan motsutsuka na sallah ba zai iya zawa da su ba ba zai iya zawa da karatun ba ba zai iya zawa da ayyuka ba duk abin da ya shafi al'aqwal wal af'al wanda ake yi a cikin sallah gabaki ɗayan su lubur ne ba zai iya zauwa da ɗaya daga cikin su ba kowanne ta kowane ɓangare ka taɓa shi kawai dai gashi nan dai ga kamar shi to a zai faƙila ya ƙasudu bi ƙalbihi waɗansu daga cikin malamai suka ce to shi kenan yanzu sai ya yi nufin shiga sallah ɗin da zuciyar shi shi kenan kawai sai ya niyya a cikin zuciyar shi gashi nan zai shiga sallah can idan aka ɗauki lokaci kuma sai ya fita daga sallar aka waɗansu daga cikin malamai suka faɗa wanda kuma wannan shine mashhuriyar magana a cikin mazhabar al-Imam Malik saboda wala yu'akhiru salata ma dama fi aqlihi kamar yadda muka faɗa a ɗazu mai sallah musulmi ba zai jinkirta sallah ba matukar da yana cikin hayyacin shi in dai zai iya zawa da ita gwargwadon yadda yake da iko hakanan zai zo da ita to waɗansu daga cikin malamai suka ce waɗansu daga cikin malamai suka ce shi kenan ya kasu dubi kalbihi sai ya niyya da zuciyar shi kawai gashi nan zai shiga sallah ya shiga sallah can aka jima kuma gashi ya fita daga sallah kuma a shiga uzurin ruka haka waɗansu daga cikin malamai suka faɗa yawwa waɗannan kin kawai su zai yi a cikin zuciyar shi a cikin zuciyar shi zai rike su dukansu idan ya shiga da zuciyar shi shi kenan can in aka jima gashi nan a cikin zuciya ya yi ruku'u can aka jima ya ɗago daga ruku'u can aka jima kawai shi kenan kuma gashi ya zo ƙarshen sallah shi kenan sai ya fita daga sallah a ci gaba da shagulgula na duniya kuma hal Allah ta'ala ya bashi sauki ya zamanto ya samu damar yadda zai iya yin sallah din cikakkiya kamar yadda ada yake yin ta lokacin da yake da kai lafiya to idan ya zamanto bawa a lokacin da yake da lafiya yana yin sallah a tsaye yadda yake yadda take to idan ya kamu da rashin lafiya sallar shi a zaune za a bashi ladan tamkar yayi sallah a tsaye ne saboda haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisi na abu musa al'ashari wanda yana cikin sahihul bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idza marida al-abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu mudiman sahihan idan bawan Allah musulmi ya kamu da rashin lafiya ko yayi bulaguro to duk abin da ya kasance yana aikatawa a lokacin da yana da lafiya to za a ci gaba da rubuta mai ladansa duk abin da ya kasance yana aikatawa a lokacin da yana zaune a garinsu kafin ya yi bulaguro to za a ci gaba da rubuta mai ladansa mun gane da kyau na'am wakila tasqudu anhu to waɗansu daga cikin malamai suka ce sallar ta faɗi daga kan shi in ya zama to ba zai iya bazawa da komai face dai kawai abin da ya shafi aiki na zuci a zuciya ne zai dinga yin imai ba wata katabus da zai a gangan jikinsa komai ya koma aiki ne na zuci to suka ce sallar ta sauka da kan shi saboda yanzu ba wani abin da zai iya yi sallah ta sauka daga kan shi to amma wannan ba shi bane mashhuriyar magana a malikiya mashhuriyar magana ita ce wanda muka faɗa a baya shine zai shiga ne da zuciyar shi kawai a cikin zuciyar shi zai yi sallah da gashi nan yayi karatu yayi ruku'u ya dago ya tafi sujada yayi kaza yayi kaza yayi kaza har ya zo karshen sallah wannan ita ce mashhuriyar magana wanda kishiyar ta kenan ita ce wanda suke ganin cewa sallah ta faɗi daga kan shi saboda sallah in dai mutum yana da hankali yana cikin hayyacin shi to ko ba zai iya gangan jikinsa ko ba zai iya taba komai ba ba zai iya yin komai ba ya yi libir ga baki ɗayansa to a zuciyar shi zai yi sallan nan idan lokacinta ya fita kuma an huce gurin allo sai wata sallah da wannan haka ya kamata na'am وفي خوفه لا غلبة على عقله يجمع بين الصلاتين وفي طلب الرفق يؤخر الأولى إلى آخر وقتها لاختياره ويسميهما
وشو كان وفي خوفه لا غلبة على عقله to inda ya zamanto yanzu mai sallah ya ji tsoron za a ci galaba akan hankalinsa ya ji tsoron yana da kuma wata rashin lafiya wanda yawanci tana bujiro mishi wajen karfe uku na na mareci to sai ji tsoron za a ci galaba akan hankalin shi to ya jima'u bainas salataini to yana hada tsakankanin salloli guda biyu waɗanda suke da tarayya a cikin lokaci ma'ana yana hada tsakankanin azzuhur da la'asar yana hada tsakankanin magarba da isha'i su ne salloli guda biyu waɗanda suke da tarayya a cikin lokaci to yana hada tsakankaninsu inda ya zamanto yawanci rashin lafiya yana zo mai wajen karfe uku wajen karfe uku da rabi wajen karfe uku da ashirin to shi kenan yanzu ya halitta a gare shi ya hada tsakankanin azuhur da la'asar bayan ya gama sallar azuhur doka wajen karfe biyu da arba'in shi kenan sai ya sallar la'asar a wannan lokacin saboda jin tsoron wannan abin da yake faɗo mai a lokacin sallah ɗin ta biyu ba na wafi haufi ghalabata ala aqalihi inda salati thaniya a wajen sallar ta biyu kenan idan yana jin tsoron cewa za a ci galaba za a yi kar za a yi rinjaye akan hankalin shi to sai ya zama to yayi takadimin sallah ɗin ta biyu a lokacin sallah ta farko ba na yuqaddimu as-salata thaniya fi waqti as-salati al-ula sai ya gabatar da sallar ta biyu a lokacin sallar ta farko idan azuhur da la'asar ce sai ya yi su duka a lokacin azuhur din saboda larurar da take fama da yake fama da ita idan a lokacin magariba da isha'i ne ya zamanto bayan magariba ba da dadewa ba yake kamuwa da rashin lafiya to shikenan sai ya hada magariba da isha'i a lokacin sallar magariba din bayan yayi saboda wannan larurar da yake fama da ita har Allah ta'ala ya bashi lafiya saboda addini na musulunci cike yake da sauki ba tsanani a cikinsa wafi talabir rifik to inda ya zamanto kuma mutum yana neman sauki abin da ya fi sauki a gare shi irin wani za ka ga cewa yana da kwaiko gudawa cikin shi ya kunce yana da matsalar ciki yana gudawa ko ya zamanto mutum baya da lafiya amma rashin lafiyar tashi ba rashin lafiyar da za ta hana shi bane ya yi sallah ko wani abu makamancinsa shi dai yana neman sauƙi ne yanda zai yi sallah ɗin dukkaninsu guda biyu da alwala ɗaya wani za a ga cewa idan ya yi sallah in ya ƙara minti goma da alwala ɗin nan to ta yi ƙoƙari yanzu za a ga ta warware to kuma sai zamanto irin lokaci ne da sanyi ana cikin tsananin sanyi kuma gashi baya da lafiya taɓa ruwa a gurin shi wahala ne to sai zamanto yana neman abin da zai zamanto mafi sauki ne a gare shi sama da yin alwala guda biyu to zuwa dai ce yi akhiru salatar ula ila akhir wakti halittu to sai ya jinkirta sallar ta farko shi ne yi akhiru ula to yana jinkirta sallar din ta farko ila akhir wakti halittu ya zuwa ƙarshen lokacinta wanda yake muhtari ƙarshen lokacinta wanda yake muhtari zai jinkirta wannan sallah ɗin har ya zuwa ƙarshen lokacinta muhtari kenan wanda yana gama wannan sallah ɗin ta farko to lokaci muhtari farkon lokacin muhtari na sallah ta biyu ya shiga shikenan sai ya afkar da sallah ɗin ta biyu a wannan lokacin shi ne ce wa yusallihi ma sai ya sallace su a lokaci ɗaya misali a ce lokacin sallar azuhur a wannan lokaci yana kaiwa karfe uku da ashirin misali lokacin la'asar shi kuma yana ta farawa ne daga karfe uku da ashirin abin da ya sama to shi kenan yanzu in ya zamanto yana fama da irin gudawa ko yana fama da rashin lafiya yana fama da wata matsala dai wanda za ta bukatar da shi zuwa ga ya zamanto ya samu sauki wajen yin alwala to sai ya zamanto ya jinkirta sallar azuhur din har zuwa karfe uku da minti goma karfe uku da minti biyar sai ya alwala karfe uku zuwa da minti goma sai ya fara sallah kafin ya gama wajen karfe uku da ashirin ta yi yana gamawa shi kenan sai ya tashi ya yi sallar la'asar uku da ashirin da wani abu zuwa lokacin da ya gama kenan ya haɗa sallolin guda biyu da azuhur da la'asar a lokaci ɗaya wanda kuma kowace ya yi ta a farkon lokacinta wanda wannan shi ne ake ce da shi jam'i suri fi suratihi jam'un wa laisa jam'an fil haqiqati wanda a surarsa a kamar shi jam'i ne mai sallah amma kuma a haƙiƙa ba jam'i ba ne saboda da annahu auqa'a kulla salatin fi waqtiha saboda ya yi kowace sallah daga cikin waɗannan sallolin guda biyu a cikin lokacinta wanda yake muhtari ita ta farko ya yi ta a ƙarshen lokacinta muhtari ita ta biyu ya yi ta a farkon lokacinta muhtari wanda kowace ya yi ta a cikin lokacinta ba wanda ya fitar da ita daga cikin lokacinta kenan ya yi jam'i jam'i suri ake ce da shi wannan fi suratihi jam'un wa laysa fil haqiqati da annahu auqa kulla salatin fi waqtiha al ikhtiyari saboda ya afkar da kowace sallah a cikin lokacinta wanda yake muhtari wa bi hadha al qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka Yeah, well.